تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامن حدوى أولا يمتي نا رانا litinin a yau muna sha ɗaya ga wata na sha'aban shekara ta 1446 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa goma watan biyu miladiya ta 2024 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na goma sha bakwai a cikin littafin tathirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran malin yana mana bayani akan abin da ya shahi tauhidul uluhiyya ta Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyukan da bawa zai aikata ya zamanto duk abin da zan aikata zaka aikata zamu aikata to ya zamanto a cikin wannan aiki akwai ɗayanta Allah subhanahu wata'ala a ciki wanda wannan shine asalin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya kira mutanen garin makka kuma aka samu turjiya aka samu gwagwarmaya da ce in ce shi yasa suke cewa aj'alal alihata ilahan wahida suka ce inna hadha la shay'un ujab zamu tashi inda malam yake kawo dalilai akan cewa waɗannan tawassuli waɗanda addini bai yarda da su ba wanda muka gani a baya sannan kuma da abin da ya shahi al-istighathatu li ghairillah neman ɗauki da agaji daga wajen wani ba Allah ba cikin abin da yake aikin Allah ne kawai wannan duka baya halatta saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke bayani akan cewa lalle babu abun bauta bisa ga cancanta duk lokacin da wata damuwa ta samu ɗan adam to kai kukan shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala karka kai kukanka zuwa ga wani ko wani ba abin da za su iya yi maka abin da yake haƙƙi ne na Allah to a tike a matsayin haƙƙi ne na Allah kawai mun karanta faɗar Allah subhanahu wata'ala qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allah ahadun walan ajida min dunihi multahada nan Allah subhanahu wata'ala yake ambata wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa kahurai ko kuma ya faɗa wa su waɗannan mutanen na makka cewa shi a karan kanshi wa bai mallakan ma kanshi ba cutarwa ko wani abin da yake shirya sannan kuma duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya kama shi to baya da wani wanda zai iya kwatan shi to duka waɗannan bayanai mazalla ya musu wanda shine ƙarshen da muka tsaya maliki ta wa ƙaulihi haka faɗar Allah subhanahu wata'ala ƙul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah nan Allah yake jan hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya faɗa wa mutanen garin Makka la amliku li nafsi ni manzon da Allah ya aiko ban mallakan ma kaina wani abu na amfani ba duk wani abu da kuka ga ya same ni na amfani to daga Allah ne subhanahu wata'ala sannan kuma wala barran ban mallaki wani abu wanda yake na cutarwa ba in kuka ji wani ba daɗi to wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ne ya rubuta a gare ku duk waɗannan abubuwan da annaf'u da ad-darru yace illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so da haka didda wurin da za a yi akai a kawo babu wani abin da zai zo ya tabbata sai abin da Allah subhanahu wata'ala dama ya tabbatar da shi na ɓangaren da ya shahi jin daɗin ne ko amfanin ne ko kuma ta ɓangaren abin da ya shahi rishin jin daɗin ne sai ce walau kuntu a'lamul ghaiba kuma inda na san gaibi lastakthartu min alkhairi da na yawaita ayyuka na alheri wa ma masaniya su da wani abu na ba daɗi bai same ni ba a ce mutum ya san gaibi wani abu na ba daɗi ya same shi ba zai same ka ba duk wani abin da ya kamata wanda zai ja maka matsala mi za ka yi sai zaman to ka nisanta ka nisanta kanka da shi to amma kasancewa baka sani ba kai da kanka za ka yi aikin da za ka kai kanka zuwa ga mahallaka wanda haka Allah ya rubuta haka kuma Allah ya tsara haka Allah ya kadarta maka to shine manzon Allah yake ce musu anan shi manzon Allah da Allah ya aiko bai san gaibi ba da haka wannan zaka ji wasu malamai suna ambata da sai waɗanda suke intima'i zuwa ga aikata wasu ayyuka na bid'a sai a ce ai manzalla ya san gaibi wanda kuma asalin manuwar wanda aka haraba manzalla bane ba ana so ne a tabbatar da in ka yarda manzalla ya sani sai a ce maka to ai al'ulama warasatul anbiya shehu wani da wali wani ma ya san gaibi tunda su ne magada annabawa alhali anan kaga nassun qur'ani ne mu duba ayar da kyau me Allah ke cewa walau kuntu ka waɗi musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah a nuna maka cewa iyakar ubangiji iyaka Allah ce shi kadai babu wani wanda yake tarayya da shi sai ce walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama masaniya su inda na san gaibi ai da na yawaita ayyukan alheri wani abu na ba dadi da bai same ni ba can yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'asun ka faɗi musu sammai da kasai ka cukam babu wanda ya san gaibi sai Allah shi kadai to shine ana karasa yake cewa yake cewa in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun me aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa in ku sani in ni fa ana illa nadhirun ni kawai mai gargadi ne wa bashirun sannan kuma mai bada albashiri ga duk wanda ya bi Allah liqaumin yu'minuna ga waɗanda suka yi imani in ba su albashirin cewa gidan aljanna nan ce makomarsu to kaga waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke mana nuni akan cewa idan aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama faɗa musu cewa baka mallakar wa kanka amfani ba baka mallakar wa kanka cutarwa ba abin da aka ga ya faru Allah ne ya kadarta sannan baka san abin da ke gaibi ba ina ga wani wanda bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kaga ai ba magana shi ma idan manzon Allah zai faɗi haka wani wanda ba shi ba ai babu mahirar shi to naka wajibi ne mutum mai imani ya yarda da wannan abin da Allah ya ambata a matsayin aƙida cewa amfani da cutarwa duka wani abu ne wanda yake hannun Allah shi kadai babu mai yi sai Allah maliki ta ila ghairi zalika min al-ayati allati fiha al-khitab lir-rasul sallallahu alaihi wa sallama mubayyinan anna alladhi bi yadihi an-naf'u wad-darru wad-durru huwa Allah wahdahu la ghayr yake cewa ila ghairi zalika zuwa ma ga wasu daga cikin minal ayati na ayoyi wanda ayoyin na allati fi halkhitab a cikinsu akwai bayani magana na cewa lirrasuli sallallahu alaihi wasallama ana yi wa mazalla maganan cewa ana bayyanawa annan ladhi biyadihi an-naf'u cewa wanda amfani yake hannun shi wa burru sannan ba daɗi yake hannun shi an ambata wurare da dama akan mazalla hudu ya mutane cewa wannan abin da amfanarwa da cutarwa huwa abu ne wanda yake hannun Allah subhanahu wataala shi kadai yani yace huwa Allahu wahdahu la ghair Allah shi kadai shi ya mallaki waɗannan abubuwan babu wani wanda ba Allah ba duk abin da kaga yazo ya faru to kadarawa ce ta Allah subhanahu wataala bawa mai imani sai tattara gaba ɗaya ko mushe koma zuwa gaba da kuma zuwa ga Allah in na yayi wa ne Allah yayi maka in ma na mine ne da Allah subhanahu wataala shine zai maka male cewa annal ma'budati sanan duk wani abin da aka gwamaya shi da Allah aka hada shi da Allah min dunillahi kuma bayan Allah la tughni shay'an ba sa iya amfanar da komi duk wanda ba Allah ba bai iya yin komi ko ba komi a hannun shi diyan da yake jin kasaita diyan da yake jin kaza diyan da yake jin kaza yanzu ka dubi 'yan satuka kaɗan da suka wuce ƙasar amurka da wata gobarar daji ta sayo ta gaba ana ji ana gani duk irin abin da aka mallaka na wayewa da ci gaba da jiragen kashe wutan da asirkin da ake kashe da wane ne wane ne amma me aka yi sai da a rika tattara mutane ana yin gaba da su wannan wurin an kasa ba a iyawa saboda aiki ne na Allah kawai abin da Allah ya ga dama shine abin da zai faru duniya ta tattaru ga baki ɗayanta ba bakin komai take ba to da haka shine yake cewa anan wa annal ma'budati duk wani abin da za a bauta ma min dunillahi kwa bayan Allah la tuni shay'an ba sa iya amfanar da komi da haka ka rike Allah kawai wa annar rasul sallallahu alaihi wa sallama ma'a annahu sayyidul awwalin wal akhirin sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa shine annabi shine jagora jagoran farkon a halittu wal akhirin da ma na ƙarshen gaba daya da na farko da na ƙarshe duka mazalla shine jagoransu sallallahu alaihi wasallama wa imamul anbiya'i wal mursalin kuma shine jagora na annabawa da manzanni amma mai Allah ce mishi qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah idan wanda yake da wannan matsayi a wajen Allah subhanahu wataala aka ce bai mallaki waɗannan abubuwan ba ina ga wani wanda ba shi ba to shi ne ma al'anika cewa imamul anbiya wal mursalin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an bi an bi iya amfana wa kanshi ko mallaka wa kanshi wani abu na cutarwa ko wani abu na amfanarwa sai ce fadlan an ghairihi balantana wani shi kenan wani wanda ba shi ba min babi aula idan ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana wannan damar na jayo wani amfani ko tunkuɗe wani abin da yake na ba daɗi abin da yake hannun Allah shi kaɗai idan ka ce mazalla bai mallaki wannan ba akwai wani da ya isa ya yi tunanin cewa ya mallaki wani abu wallahi babu babu shi yasa duk abubuwa suka rikice sabai bi suke yi sai dai a je a ce mazalla roƙa mana Allah wa ake roƙa Allah ake roƙa مالك وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت آية يا تبت أتكين حديث إن جنتتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوكة دي سبكو أغريشي وأنذر عشيرتك الأقربين التي كغرغدي فامنك عشيرة ينقوانك الأقربين وأن سكي مكسنته ‘yan uwanka makusanta ka gargaɗe su ka ja hankalinsu ka musu wa'azi shi ne inzar kenan ka ja hankalin kowa kar ku ga cewa wannan annabin a cikinku yake ku ce ai shi kenan ku shahu da mai ne a babu wannan magana e kamar da yau ake samun wanda sunan malamta sai a nuna kamar zuriya shiga ba ɗaya tsarkakakku ne wannan kuskure ne ko ba addinin Allah bane ba kaga anan ai da kamata a ce ai shi ba ma sai ya gargaɗe uwan shi ba tunda shi shine manzon ai magana ta ƙare to amma kar ku mance Abu Lahab babban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a matsayin mahaifi ki a gare shi amma me Allah ya ce tabbat yada Abi Lahab wa tab to shi yasa Allah ya ce mushi wa anzir ashiratakal aqrabin lokacin da aka aka safkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar manzo Allah sai hausa mun dudun safa sai ya ce ya bani Ka'ab ibn Lu'ay ya ku gidan Ka'ab ibn Lu'ay kenan ka'ab ibn lu'ay iya daga cikin salsala na kakannin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ka'ab ibn lu'ay to wannan famin ko wannan gidan na ka'ab ibn lu'ay manzo Allah kirayen su yace musu ya ku ya ku iyalin ka'ab ibn lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ku tsiratar da kanku daga wuta sai da kiraye su kamar ka ce gidan wane ku tsiratar da kanku daga wuta yace ya bani abdi shams ya kufa min bani abdishams an ƙizo an fusa minan nar ku tsiratar da kawunanku daga wuta ya bani abdimanaf ya ku gidan abdumanaf an ƙizo an fusa minan nar ku tsiratar da kawunanku daga wuta sai dai musu ɗaya ɗaya ya ce ya bani abdulmutallib ya ku banu abdulmutallib kuma an ƙizo an fusa minan nar ku tsiratar da kawunanku daga wuta yanzu ba fami ba gidan wane gidan wane gidan wane wannan yayin mahaifiya ne wannan kanne shi ne wannan ƴan uwan mahaifiya ta ce wannan duka ya kira kowa da ya kare kuma ya shigo cikin gida sai ya ce ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace yake Fatima diyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ana annabi ma bai sa ba kai tsaye yace Fatima sai yace diyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai yace anqidhi nafsaki minan nar ki tsiratar da kanki daga wuta fa inni la amliku laki min Allah shay'a ki sani cewa ban mallakan miki wani abu ba daga wajen Allah subhanahu wataala ko daya kenan kawai iya ruwa hudda kai aikin da zaki aikata shine abin da zai miki mi zai tsiratar da ke yanzu saboda Allah idan mutum musulmi ya karanta wannan hadisi kai ka zo ka rika nuna wasu mutane a matsayin cewa ga mutane na ƙarshe a ko kuma ce ai wannan dan wane ne shi ma wannan dan wane ne yanzu a an zo jika a ce a wannan jikan wane ne ana ga kamar salsalar gaba ɗayan su tsaftatattun mutane ne wannan kuskure ne a cikin addinin Allah addinin Allah ba haka sai dai a can wani hayaniya na daban amma addinin Allah babu wannan addinin Allah kawai sha da kanka ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum kowa ya iya da kanshi wajibinka ne kai karkace a aini dan gidan wani ne manzala sallallahu alaihi yake cewa man abba bihi nasabuhu duk wanda dangantaka shi ta sa shi nawa zuwa ga Allah afwan a man abba bihi amaluhu wanda aikin shi ya sa shi nawa eh to abin da ya shahi dangantaka ka ba ta sare da kai zuwa ga Allah eh ka ce ai mu ɗan babban gida ne ba ruwan Allah da kai da babban gida ne babban gida shine kawai ka aikata aikin kirki man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba mutum ya yi imani ya aikata aiki nagari Allah ce za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi sharaɗi shine imani da aiki na kirki eh amma ka zo ka ce ai mu ne kaza ba ruwan Allah da ku ne kaza ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran iyar shi da yake cewa wata gaba ce a jikina ni ma gaba ne a jikinta amma ce ki tsiratar da kanki daga gidan wuta inni fa inni la amliku laki min Allah shay'a mal yace wa fi riwayatin ya ma'ashara quraish da Allah sabkar da wa anzir ashiratakal aqrabin sai mazalla yazo yake cewa ya ku taron qurayshawa yace ishtaru anfusakum min Allah ku sayi kanku daga Allah ta hanyar imani da aiki na kirki fa inni la ugni ankum min Allahi shay'a ku sani cewa ba na iya amfanar da ku da wani abu a wajen Allah kenan in dai ba mutanen kirki kuka zama ba to ba a duba cewa ai wannan famin annabin ne a babu wannan a musulunci sai ƙara cewa ya bani Abdul Muttalib la ugni ankum min Allahi shay'a ya ku gidan Abdul Muttalib yace ba na iya amfana muku komi ya Abbas ya kai Abbas dan Abdul Muttalib la uguni anka min Allah shay'a bana iya yi maka komi ka duba ya kira fami sannan kuma ya zo a cikin fami ya kiran mutane ɗaya ɗaya yace ya Safiyatu ammata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya ke Safiya amma yani a matsayin yar uwar mahaifi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace la uguni anki min Allah shay'a ki sani bana iya amfana miki komi a wajen Allah ya ce ya fatimatu binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke fatima diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata salini min mali tambayanni a cikin dukiyata ma shi iti abinda kike so tsakanin mahaifi ne da abin da ya haifa tambayi abin da kike so na dukiya amma maganar wajen Allah la uguni anki min Allah shay'a bana iya miki komi a wajen Allah bana iya maganin komi a wajen Allah yanzu na karatu akwai abin da ya shi hutuwa hili karara yake yadda kasar rana ta hutu kamar sha biyu na rana daro-daro kana kallanta kuma kana jinta a jikinka saboda ta fara za'i to haka bayanin yake kowa ya ma kanshi babu zancen wannan silsila ce ta gidan ware kamar yadda ake gani a yau an ɗauki wasu jama'a a cikin mutane da sunan malamta ko da sunan wa a ce ai waɗannan shafahu ne da mai ana ga wannan ai tunda dan dan malam ne ko kuma wannan tunda matar malam ce tunda wannan kazan malam ne a babu wannan a cikin musulunci magana ce ne kawai ka tsaya tsayin daka kai gogormaya na neman yardan Allah subhanahu wataala Allah da tar da mu mali ce wa qauluhu ta'ala haka in ka dauki bayanin yake fadar Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ubangiji gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in ya ubangiji gare ka muke neman tanyo da agaji da ɗauki babu wanda yake sai Allah duk lokacin da ya zamanto ka tattara wannan kame da gehe yanzu nema kake a wajen wani a dalilin tsubbu da zai baka ko bokanci to ka kwanta dama Allah kiyaye ko ka kwanta hagun za a ce ku eh ai na hussuka bil ibada ya ubangiji mun keɓance ka da bauta kai muke bautawa kawai wala na'budu siwaka ba ma bauta ma wani wanda ba kai ba wa nasta'inu bika Allah muna neman ɗauki ko agaji ko ka taya mu fi umuri duniya wa din a cikin al'amarin duniya da addini wala nasta'inu bi ahadin ghairak ba ma nema a wajen wani ko ɗaya wanda ba kai ba wanda ita ce gayatul ubudiyya ƙarshe bawa ya tike kenan ya yarda Allah yake yi ya yarda babu wanda ya isa sai Allah ya yarda kuma da amfanarwa da sabanin shi duka wani abu ne wanda Allah ne ke tabbatar ba bawa shi amma daga lokacin da ya zamanto za ka yi ta maimaita iyaka na abudu wa iyaka na sta'in amma ayyukanka suna cike da shirka babu ba wahala ka garzaya wajen boka ba wahala ka garzaya wajen dan tsubbu saboda aje a dudduwo maka wasu abubuwa ina iyaka na abudu wa iyaka na sta'in take al-isti'anatu haqqun lillahi wahdahu haƙƙi ne na Allah shi kaɗai baya halatta ka gwamaya ubangiji da wani a cikin wannan al'amari daga lokacin da ka sanya wa Allah abokin tarayya a cikin wannan kuma to lalle magana ka riga ya kare Allah kiyaye malai ce wa hadisu idza idza sa'ala idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ɗaya daga cikin sahabbai Abdullah Abdullah ibn Abbas yace mishi idza sa'alta in zaka roƙa fas'alillah ka roƙi Allah Allah ake roƙo kuma wallahi wannan mataki na ubudiya in ya zauna a cikin zuciyarka wallahi za ka wadata da duk wani wanda ba Allah ba hatta a cikin abubuwan da ma addinin ya yarda ka nemi ɗauki a wajen wani misali wani abin ɗadam yana iya yi maka za ka ji cewa ka wadatu yanzu ka duba sallah za ku ƙare ana ƙare sallah kahin astaghfirullah astaghfirullah guda uku caraf wani ya meke meke nema taimako ke nema hatman da wuya a ce ya nutsu a cikin sujada shi ya nutsu a cikin rukun shi kawai tunanin shi ya liman zai sallama kawai shi ya meke meke nema kudi yake so ya roƙi ubangiji ya roƙi Allah zuciyar shi ta zama to tsayayyar zuciya akan ubangiji subhanahu wataala da yarda da gamsuwa ne Allah ke cewa ana inda zanni abdi bi Allah ce ina nan yanda bawa na ya tsamma halanci ne imanin ka ne zai da alaka da kai bawa nawa ya daga hannu ya roƙi ubangiji kan ya ajje hannun shi Allah biya mishi bukatun shi bawa nawa ya roƙi Allah subhanahu wataala akan Allah ya lauta mishi kuma Allah ya lauta mishi karhin yaqini to wannan yaqini ne babu ka duba daga cikin abin da zai maka nuni akan haka sai mutum ya ce Allah ya ba ku ku ba mu ka dubi wannan gangancin wa Allah ya ba ku ku ba mu kenan shi yayi ya zube warwas zuciyar shi babu sauran wani yaqini ko wani sa rai a wajen Allah tare da shi babu kenan in ma ba da zai Allah ya meka maka in ya so kai kuma ka meko mi subhanallahi wannan wannan bai ba ka roki Allah ya baka ka roki Allah ya baka kuma tabbas baka zai ka tashi gwargwadon hali ka nema ka yi dukufa a kan addu'a da Allah ya luwata maka ya buɗa maka ƙohi wallah Allah zai baka amma ga wasu irin maganganu malam Allah ba ku Allah ba ku ba mu wani aiba magana ba ce ba Allah kiyaye to ya ƙinin wannan da yarda da Allah iya ɗaya daga cikin abin da yake wajibi a same shi tare da bawa kuma duk mutumin da yake da wannan yaƙinin wallahi ubangiji subhanahu wataala ba zai tozartar da shi ba kuma haka ta faru da yawa a cikin tarihi mutum ne zai daga hannun ya roƙi ubangiji subhanahu wataala yana daga hannun ubangiji subhanahu wataala zai biya mashi bukatar shi nawa kai suna da yawa amma kuma ƙarfin alaƙa imanu sai da ubangiji subhanahu wataala me manzo Allah yake cewa daga cikin bayan Allah akwai wanda law aqsama ala Allah la abarra akwai wanda in zai rantsi da Allah kaga dai zuwa damuna bace ko in yace na rantsi da Allah ya fa an yi ruwa sai an yi ruwan nan yaƙinin da yake da da yardan da yake tsakanin shi da ubangijin shi kuma irin wannan a lokutan da suka wuce har a cikin bayi an same su muhammad ibn sirin da yake bada labarin wani bawa bawa ne a gidan sai da bayin ma kallun alan nas yauni ne akan mutane amma garin dukkan ya huto da mai martaba wane da mai martaba wane ne da mai matsayi wane kowa ya huto aka yi ta'adda na neman ruwa shuru mana ba wani labari wannan bawan ya huta cikin dare ta yi masallaci ya tabbatar ya wanga ya wanga cikin masallaci ya tabbatar da babu kowa daga hannu ya roƙi ubangiji ya ce ya ubangiji ina rantsuwa da girman ka za a yi ruwa yanzu shi mutumin da yake ba da labari yana bayan wani gimshiki ya ji shi yana wannan maganar cai wannan mutumin bai sabke hannun shi ba kawai ga ruwa har sabka da ya fito daga masallaci wannan mutumin sai biyo shi ya biyo shi takim takim takim takim sai ga ya shiga wani gida in dake sai da bayi ashe bawa ne washe gari ya zo neman shi aka nuna mashi kategori daban-daban matsayi daban-daban wannan su ne kaza in wanda zai ma kiwo ne waɗannan ɓangaren su ne in wanda za su ma noma ne wannan ɓangaren su ne in wanda za su kula ma da kaza ne wannan ɓangaren su ne bai ga wannan mutumin ba ya zo huta sai ga wani tsohon kago bukka sai ce nan me a cikin aka ce a wannan wani tsohon bawa ne yauni ne akan mutane ba abin da zai maka in ka saye shi ma shi zai zama to maka aiki da aka nuna mashi wannan mutumin na jiyan da ya addu'a Allah ya yi ruwan nan shi ne to wannan yaƙinin ana samun a cikin a cikin zukatan bayi to wannan sakankance wanda yarda da babu kakkasa shakka game da Allah wannan kuma shi yake ma mutane da yawa ala Abubakar Siddiq a da ami ya samu wannan matsayin na Siddiqiyya yaƙinin da yake da ni wanda mazalla ya ce in abubakar aka ɗauko imanin shi aka ɗora saman ɓangaren sikeli ɗaya aka ɗauko imaninmu ya ayyuhan nasu duka aka ɗora ɓangare ɗaya abubakar shi kaɗai zai rinjaye mu saboda kuwatul yaqin ƙarfin yaqin da yake da tsakanin shi da Allah amma sallah za ka yi zakka za ka yi waye za ka yi kawai dai ga sanan dai azumin za ka yi to shikenan da tunda Allah ya kawo bana ma dai bari mu mu jona aiki bakka da wani yaƙini daga ubangiji akan wannan ibadar da za ka yi babu wannan iya daga cikin babbar matsalar da muke fama da ita kuma wani abu ne wanda an matafi halbalwa in sallace ma kawai dai to tun da an kira an tada bari mu zo a yi a huta a wuce wajen ba kana so ka yi bane ba saboda ka ƙara samun wani kusanci ga Allah subhanahu wataala kamar kana ga wani abu ne wanda kawai an saba ana yau da gobe da ka kawai bari mu je mu a wuce wajen ba haka bane ba wajibi ne a zukatanmu sai mun tsabtace su wajen bauta wa Allah da samun wannan yaƙina in ba a samu wannan yaƙinin ba wallahi akwai matsala shi yasa zaka rika yin bautan zaka je babu babu dandano babu wani dadi babu wani gardi kawai dai kana duddungurawa ne in sallah aka ce an kabarta daga an kabarta ke wani kabbar harama bai san ba yayi ko bai ba kawai kai da za ta ce assalamu alaikum kawai shi ma assalamu alaikum kawai ya kama hanya mutum babu wannan shu'urin na jin cewa ina tsayewa a gaban Allah babu shu'urin cewa ina karanta Qur'ani ina faɗi ubangiji yana maido mini ganawa ce nake da Allah subhanallah walillahi almasalul a'la yanzu yau dan adam a doke ka a ce za misali za a kasar na a ce zaka gana ko da shugaban kasa ko da prime minister ko da wane ne ko da wane ne wani wanda ake ga cewa dai kamar su ne karshe a cikin kasa ka ce ai wannan ba karamar dama ba ce ba za ka tattaro hankalinka ka tattaro tunaninka ka tattaro bukatunka ka tattaro waneninka komai da komai za a zo aimi a yi ganawa ta nutsuwa walillahi masalul a'la Allah ya baka daman da zaka gana da shi a cikin wuni so biyar kuma a ce yau ka mutu baka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba saboda lamin bauta da yake ta a cikin zuciyarka zuciyarka lami gare ta babu wani abu mai babu karshashi irin na bautan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Bilal idan awwa suka yi rintsi rayuwa ta ɗin sai ce a rihna biha ya bilal bilal kira mana sallah mai sallah mu huta da wannan tashin hankali da fitina na duniya ta muku aiwa fitintinu da tashin hankali babu irin wanda ba ciki amma wannan kuwatul yaqin wannan yaqinin na gaskiya kuma shine abin da aka rasa tare da mu shi kuma shine dadin imani manzo Allah yake cewa zaqa wa amal iman ko ya dandani dadin imani duk mutumin da ya imani da Allah wanda ya imani da Allah man radiya billahi rabba to ka yarda amma kuma yarda wace irin yarda ce sai ga gashi nan yanzu ka dubi ka karanta tarihin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a misal gudanar da rayuwarsu ta ƙari akan bin Allah neman yardan Allah ya za a samu wannan dadin na imani da haka mutum bai shakka ya bada da abin da ke hannun shi bai shakka ya bada rai shi bai shakka ya bada kaza saboda ya samu dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala amma mun kuma yawa sai a hankali duk wani abu na addini muna ma ba baya ana dan kaman tsantsani tsantsani ake ko kaman karkarun gumi abin ma gaba ɗaya a nuna kaman wannan ga wani gehe a cikin mutane muna da irin tunanin Allah shirye da mu amma akwai matsala wannan ka'ida ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan mun karanta cikin karatuka da muka ana sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai yana saman yana saman doki bulala shi za ta faɗi ƙasa kai kana gindin dokin ba zai ce maka ba wani mai komin sai dai sabko ya doka ai ba lahi bane bai ce mai komin shi amma saboda alisti'anatu bi maza billah ƙarhin dogaro ga Allah subhanahu ta'ala da rashin son wani kai mai wani abu to waɗanda haka suka yi ubangiji su ta'ala ya yabe su a cikin dukkan abin da suka yi maganganunsu aikinsu ka duba ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar shi ta zo take tambaya ta ce ya rasulullahi ai nabni an kashe ɗanta a jihadi ta ce ya ma'aikin allah ɗana yana ina mazala ce mata huwa fil firdausil a'la yana aljannal firdausi madaukakiya sai yake ce mata bayan an kashe shi nan kahurai bayan sun kashe shi sai suka yi musulani da shi suka mashi gaba gaba gunduwa gunduwa mazala ke ce mata har a yanzu mala'iku ba su gushe ba suna mashi inuwa da fuka-fukansu ta yi godiya ga Allah ta ji daɗi ta murna saboda ko bai mutu a wannan hanyar ba sai ya mutu sai ya mutu inda rana tana hutuwa tana haɗawa sai an waye gari a ce yau wani babu yau wacce babu an ƙari kuma turna an yi turnan fashikinka an ƙari to haka suka ba da rayuwarsu saboda Allah suka zama bayan Allah na gaske babu zancen wani biye-biye kaga abun kunya ne mutum musulmi kana imani da Allah ka ce ka yarda da Allah kuma kana zo ana maka tsubbu kana zuwa kana bokanci kana zuwa gidan dan cin kare maka kaza ko ya duba maka kaza ko ya baka sa'a kaza duka waɗannan ayyuka ne na banza addini bai rarrasu ba addini bai rarrasu ba amma ka duba da shaidan ya sadado ya nuna ma ya nuna kaman wani kaso ne daga cikin addinin ma yau in wani matsayi gare ka in misali wani kinkime mai ne kai ko a bangaren gwamnati ko a bangaren dukiya ko a bangaren wane ne to dole ne ka samu wani wanda zai rika maka tsubu ya rika take maka gargada in wata matsala ta daga ta samu ka kira wani akwai akwai aikiwa saboda akwai matsala kaza ta tunkaro ina ubangijinka ina Allah haka fa ake yi wallahi mutum zai kira ya ce ya shiga cikin matsala kaza a yi aiki aikin nan a ina aiki ne za a yi na Allah ne za a yi ba na Allah ba ne za a yi Allah kiyaye to irin waɗannan ayyuka na na bokancin ko kuma tsubbu wanda gashi na bokanci ne mutum yake amma kuma da riga ta malamta yanzu ce malami ne amma aikin tsubbu ne yake bokanci ne yake ya duba ya buga ƙasa ya yi rubutu saman allon madubi ya yi rubutu saman allon ƙarhe ya ɗoka ya gasa a saman wuta a ina allah saukar da wannan bayanin a ina addinin allah zama haka to shi ne a nan malai ke cewa iza sa'alta mazala ke cewa iza sa'alta fas'alillaha wa iza sta'anta in za ka nemi tanyo fasta'in billahi ka nemi tanyo a wajen Allah subhanahu wataala kar ka nema a wajen wani wanda ba Allah ba ya zama to hasbukallah ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya wadatar maka ka dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro wallahi zaka ga abin mamaki maliki cewa lauta dabbara haƙula'il mubtadi'una inda waɗannan waɗanda suke ƙirƙire da sunan addini su ƙagi kaza su sa cikin addini su ƙagi kaza su sa cikin addini waɗannan mutanen da sun yi tadabburi sun lura tilkal ayat wal ahadis waɗancan nan kan ayoyi da aka karanta a baya da waɗannan hadisai wa raja'u tafasiral a'immatal muhaqqiqin suka yi muraja'a suka karanta tafsirin malumai waɗanda suke da kalelece matsala a bita sala-sala ya ce da tilkal ayat wa shuruha tilkal ahadis da sharhin waɗannan hadisai ya ce shuruhal ajilla al-mu'tabirin sharhi na malumai waɗanda suke manya al-mu'tabarin waɗanda aka tabbatar aka jinjina musu da cewa malumai ne inda sun yi haka la'alimu anna tawassulatihim bin rasuli da sun gane cewa neman iso ta hanyar girman manzan Allah da suke yi au bil anbiya'i ko kuma da annabawa wasalihina ko salihan bayi laysa laha aslun fid din da sun gane cewa wannan abun bai da wani tushe a cikin addini sannan kuma wa anna listighasata neman dauki wa listi'ana da neman tanyo bihim da annabawan ne ko da salihan bayin ne mina shirki wal kufril mubin iya daga cikin shirka da kafircin da yake a bayyane karara Allah kare mu wannan shine karshen gaba ta ta biyu da malam yayi tauhidul uluhiyya wanda mafi yawa ana ake samun tirjiya a cikin al'umma bautawa Allah shi kadai kar a sanya mu Allah kishiya kar a sanya wa Allah abokin tarayya wanda wannan da yawa a bangaren da ya shahi imani zaka samu imanin mutane na mi yana zaizayewa ta wannan bangare Allah kare mu malai ce kaso na uku daga cikin tauhidi shine tauhidul asma'i was sifat kadaita Allah subhanahu wataala da dayan tashi a cikin sunayen shi sannan kuma da sifofin Allah subhanahu wataala me ake nihi da haka shi kuma sunayen Allah da sifofin Allah ga ka'ida kama haka kullum ka rike ta وهو أن يعتقد الأبد اعتقادا جازما أن ما أخبر به الله في كتابه من أوصافه العليا وأسمائه الحسنى وكذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته هي كما تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه فمن تلك الصفات ما يلي ما ليش إذا توحيد الأسماء والصفات kaɗayanta Allah a sunayen shi sunayen Allah shi kaɗai yake da su babu wani wanda yake tarayya da shi sannan kuma Allah iya da irin nashi sifofi wannan sifofin sifofi ne na Allah shi kaɗai ko da wani an ce misali mai tausayi ne an ce Allah ma rahim ne ba ana nihin irin tausayin wannan irin lalalalala babu wajhul muqarana laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir malice ɗayanta Allah a cikin sunayen shi da sifofin shi wanda wannan tauhidin rashin fahimtar shi ya sa mutane da sun rubuta Allah tabbatar wa kanshi wani abu su kuma su kore shi misalin su istiwa'i daidaiton ubangiji akan al'arshin shi daidaitan da ta dace da girman Allah sai ka ce ai amma Allah waje an ce Allah yana sama ko aka ce ahlus sunna suna ce alhali ba me waye hodi Allah hodi sannan kuma manzo sallallahu alaihi yayi bayani sannan duk malaman da suka biyo baya ba a samu ba sai daga baya baya fahimtar cewa Allah yana ko ina Allahu fi sama manzo sallallahu alaihi ya tabbatar da haka bin zamu zo mu gani a cikin hadisan da za su a gaba mala ce dayanta Allah a cikin sunayen shi da sifofin shi an ya ataqida al-abdu bawa ya kudirce i'tiqadan jaziman kudircewa na yankan shakku anna ma akhbara bihi Allah fi kitabihi cewa lalle abinda Allah ya bada labari a cikin littafin shi min awsafihi na daga sifofin shi al'uliya sifofin Allah madaukaka dukkan sifa ta ubangiji madaukakiya ce babu ya ita wa asma'ihi alhusna da sunayen shi wanda suke kyawawa wa kaza ma ja'at bihi alahadithu sahiha kenan bayanin da Allah ya a cikin Qur'ani na sifofin shi da sunayen shi sannan kuma da abin da ya zo daga hadisai ingantattu min asma'ihi wa sifati daga sunayen Allah da sifofin Allah wanda manzo Allah yayi bayani to waɗannan hiya kama taliqu bi jalali suna nan daidai yanda ya dace da girman Allah subhanahu wataala yanzu misali iya daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala ko kuma iya daga cikin sifofin Allah misali ubangiji yana da hannaye to wannan abin ya tabbata a cikin hadisi ya tabbata a cikin hadisi to ya za mu fahimce shi sai mu bar shi hiya kama taliqu bi jalalillahi wa azmatihi yanda ya dace da girman Allah da daukakan ubangiji da kibariyaihi da girman shi da jijji da kanshi da yake da yace fa min tilka sifat iya daga cikin sifofin Allah sifatul hayat sifa ta rayuwa shi a bangaren da ya sha al asma wa sifat dole ne ƙur'ani da hadisi su kaɗai suke iya tsaga su in ban da ƙur'ani ban da hadisi babu wani wanda zai zo ya ce a na gano kaza babu wannan da aka za ka samu su daga cikin sunaye da aka aka jingina wa Allah sai ka samu asali babu wani dalili na ƙur'ani ko hadisin da yake tabbatar da su daga ciki akwai ar-rashid ko da wasu sunaye makamantan wannan wanda za ka samu ana sa su cikin asma'ullahi al-husna ko wanda ake rubuta a bayan wasu daga cikin littafai lasiya juzu amma to sai ka samu wasu sunaye ko ba su tabbata ba shi bangaren suna na Allah ba wanda ya isa bayani akan shi sai Allah kuma zai shi kawai to shi ne malaka ce anan iya daga cikin sifar Allah rayuwa ubangiji subhanahu wataala rayayye ne kama qala ta'ala kamar Allah ke ce Allahu la ilaha illa huwa sai ce al-hayyu al-qayyum Allah babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi alhayu rayayye alƙayyumu wanda ya tsaya game da al'amarin bayi al'amarin da yake cikin jikinka kawai jijiyoyin da suke cikin jikinka kawai kilomita ne dubunnai idan za a miƙe su kilomita ne dubunnai Allah shi yake kula da waɗannan abubuwa yake jerin su gaba ɗaya da naka da nawa da nashi da nasu da kowa da kowa ka duba fitowar rana da faɗawanta kowanne akan fi falakihi kullun fi falakin yasba'un kowanne yana kan hanyar shi yana tahiya la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar yace wa kullun fi falakin yasba'un kowanne yana kan hanyar shi wanda Allah mashi akai yake tafiya rana ba ta shiga hanyar wata wata bai shiga hanyar rana babu zancen rana ta kama wata wani jahiliya ne sai dai a ce hasken wata ya dishi kusufi ko a ce hasken rana ya dishi in yi so kuma sai a yi ta'adda a yi sallah kamar yadda addini karantar har ubangiji subhanahu wataala yayi wannan abu kuma jan kunne ne ake yi bayi cewa ku yi hankali fa bannan ku ta yawa subhanallah yanzu ka duba abubuwan da ake na hutu na hutu da Allah to waɗannan ababe al'alƙayyum Allah shi ne tsayayye a kan lamarin bayi abinda ma hankalinka bai taɓa hararowa ɗan kiyashin da yake yawo a ƙasa wake wadatar da shi wake arzuta shi Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha kowa da irin nashi tsarin da fasalin da Allah ya mushi da lissahin da Allah ya mushi kai daban shi daban shi daban ita daban kowa da nashi daban-daban haka Allah tsagaye ba kowa nashi alƙayyum Allah shi ke tsaye a kan lamarin bayi ka duba saman nan sun marji'il basara karratain yan kalibi ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir ka kalla ka sake memita ka sake kalla sai dai kallon ka ya komo a kaskance in Allah taimake ka zuciyarka ta ta hararo girman Allah subhanahu wataala amma baka baka iya ga wani abu na tasgaro kuma ka duba wani launin take bada wani lokaci wani lokaci kaza wani lokaci kaza duka wani aikin Allah ne a zo a yi hazo kuna ga ku kaman damuwa ne kaman kaza ne wani aikin ne ake muku ta wani bangaren a zo a yi kaza kuna ga kaman damuwa ne wani aikin ne ake muku ta wani bangaren idan da ba kazan ba la'alla ku da ba ku samu daɗin da za ku iya mai ba ku iya rayuwa kowanne akwai hikima a cikin shi subhanahu wata'ala alhayyul qayyum sai malaikata wa sifatul ilmi sanan Allah iya da sifa ta ilimi ubangiji subhanahu wataala iya da sifa ta ilimi Allah masani ne sai ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha duk wannan abin da ake da gwagwarmayar da ake da irin abubuwan da ake ganowa a ce an binciko kaza an kago kaza an gano kaza duka waɗannan abubuwan wani dan abu ne dan tsugulutu wanda bai taka rakarya ba wala yuhituna ba sa iya iyakance ko kewaye game da wani abu ko ɗan ƙarami game da abin da sha ilimin Allah ɗan abin da aka baku ɗan kaɗan ne wa ma'utitu min ilmi illa qalila ɗan kaɗan ne aka baku duk wani abin da ake ga adam yayi kaza na burgewa yayi kaza na burgewa to kan ka tuna yayi kaza na burgewa ka tuna ubangijin da kuma shine ya halicci wannan bawan wanda har yayi wani abin da kake ga ya burge ka subhanahu wa ta'ala sannan wa ƙauluhu ta'ala haka Allah ke cewa ala ya alamu shin ɗan adam bai san ba man khalaqa waye bai halitta wa huwa latiful alkhabir alhali ubangiji shine mai tausayi mai tafshi game da abin da ya shahi bayan shi alkhabiru mai cikakken basu bayani da lissahi da raskona akan duk aikin da suka aikata ubangiji subhanahu wataala masani ne game da komi da kowa wa sifatul irada haka Allah iya da sifa ta ganin dama yace innama amruhu kusani cewa kawai al'amarin Allah idza arada sha'an idan ya so wani abu an ya kula lahu kun fayakun yace ma abin kasance abin sai kasance babu wani dogon protocolat a ce sai an yi kaza ai dole ne ka'ida sai an yi kaza a babu wannan wajen Allah kawai innama amruhu idza arada sha'an an ya kula lahu kun fayakun sannan Allah iya da sifa ta alƙudura iko akan abu ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance ubangiji mai iko ne akan komi shike da iko akan kowa shike da iko akan komi kar ka ga duniya tana ta jagolan nan kana kama a wasu abubuwan sun la la la la ba gagara ubangiji suka yi kawai Allah ne ya sama komi iyaka kuma Allah irin nashi tsari yana zawwa kwatsam an gane me yake cewa wa umli lahum inna kaidi matin awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna ma bi sahibihim min jinna bayanin da yake musu suna fandarewa suna rishin kunya suna kaza kar su taba tsammanin cewa sun gagari ubangiji Allah ce talala ne nake musu inna kaidi matin Allah ce kamu na iya da tsanani da ka bawa ya tsoraci Allah subhanahu wataala Allah iya da iko akan kowa iya da iko akan komi babu wani abin da yake gudanar face a ganin daman ubangiji subhanahu wataala bisa ga ka'ida ta faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur dama ce aka baka in kaga dama in ga dama amma kuma a rayuwar da kake ta duniya ai akwai abubuwan da Allah bai baka wannan damar ba yanda Allah yake so haka suke gudana tau'an aukarha ko ka so ko kaki haka abin zai kasance ka ya sauye lokacin zahi ko ka sauye lokacin sanyi ko ka sauye lokacin damuna ko ga su abubuwa da dama ko shakal inda Allah ya dan adam ka ce a ku yanzu kun gane ya kamata dan adam ya tun da an zo lokaci kaza na wayewa ya kamata adam ya wuce wannan matsayin a cikin halittar shekai kaza babu wannan yanda dai Allah ga dama haka ne kafafuwa da su za ka yi tahiya da su za ka yi tahiya hannuwa za ka yi kaza za ka yi kaza da su za ka yi ka kai da shi za yadda Allah tsara haka za ka yi wannan yake maka nuni akan me duniya gaba ɗaya ta kasa bukku da wani abin da za ku bijire wa Allah subhanahu wataala kawai ku bi Allah shine zaman lahiyanku Allah shi ke da iko akan komai sannan was-sam'u wal basaru Allah yana ji kuma Allah yana gani li qawlihi Allah yake cewa wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance yana ji sannan kuma yana yana yana yana gani ya yake ji mu sani ba Allah ya bar ma kanshi sani mun yarda yana ji saboda ya tabbatar wa kanshi yana ji a ina wa kana Allahu sami'an mun yarda yana gani ya yake gani ba mu sani ba amma dai mun yarda yana gani saboda ya ce basira Allah yana gani sannan ƙa'ida ta al'asma wa al'asifat shi ne duk abin da aka haɗe to babu zancen ka kwatanta na bawa da ubangiji su hana ala babu wannan hire ko kuma ka ce yaya yake babu wannan magana kawo magana ce ta imani saboda ibtila ne dama imtihan ne ikhtibar ne jarraba ka ne za a gaca za ka tsaya daidai da ka tsaya ka ko kuma za ka tsallaka diya sun tsallaka wasu sun tsallaka sun ce kaza wasu kuma sun kiyar dama da abin da Allah ya tabbatar wai saboda kar su faɗi wani abu wanda Allah ya tabbatar wa kanshi kuma a ga kamar wata tawaya ce ga Ubangiji subhanallah ai Ubangiji babu wani abu nashi wanda yake na tawaya babu dukkan sifatul sifatul kamal siffa ta cikantuwa Ubangiji subhanahu Allah shi yake da ita eh Allah shi yake da ita wal kalamu haka Allah tabbatar wa kanshi cewa yana magana ya ce wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da annabi Musa takliman magana taukidi ne Allah ya yi magana da annabi Musa magana walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ko lokacin da annabi Musa ya zo ganawa miqat ganawa da Allah Allah ya gayyace shi da shi da wasu kaso daga cikin mutanen shi yayi magana da Allah wa kallamahu rabbuhu Allah ya mishi magana aya lokacin da ya ce rabbi arini anzur ilaik Allah ya ce mashi ina lan tarani walakin inzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani lamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwal muslimin Allah ya magana annabi Musa magana eh sannan kuma Qur'ani a karan kashi magana Allah ce wanda bayanai sun gabato akan haka nan وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يجي مغانا الله قرآني مغانا الله ذاك دي أبنجي سبحانه وتعالى yana magana yanda ya dace da girman shi ya ce yana yi mu bayi mun yarda yaya ne abin ba mu sani ba Allah bar ma kanshi sani sifa ta gaba ita ce ar-rahma tausayi ubangiji yana tausayin bayan shi sai da yake cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabtar da ku kuka yi godiya kuka yi imani kan yada duk ku abin tausayi ne me wani kayan kaza duk abin tausayi ne me Allah zai da azabtar da ku Allah mai tausayi ne ga bayin shi mai tausayi ne ga bayin shi shine malai yace dalili akan wannan liqaulihi ta'ala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ashe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta da sifa ta ne ta rahama Allah shi ke tausaya bayan shi ganin daman ubangiji ne dukkan abin da zaka fanta ma akan shi na abin da ya shahi ni'imomin da Allah maka wanda ga sanar ba sa lissahuwa yau in wani abu kaɗai ya samu matsala a cikin jikinka ka tashi hankali ya same ka wani gaba ɗan ƙarama ko ta jijiya ƙarama ta rike shi kenan malam bahaushe ya ce gaibu ya same ka zuwa da zauwa ya same ka eh kullum ana ɗaukar rendezvous da doktor ku je ku yi layi wata yar jijiya ɗaya ce ta taɓo a cikin dubunne ko miliyikan wannan jijiyoyi sai gode ma Allah sannan mutum yi amfani da damar da Allah ya bashi na lafiya da kaza da kaza ya bauta wa Allah subhanahu wataala Allah mai tausayi ne Allah mai rahama ne nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata in yi su Allah kai musatin sama sai mu kare littafi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله